الحمد لله بيده مقادير كل شيء والحمد لله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله والحمد كله وله الشكر كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن من أجل صفات المؤمنين الأخوة في الدين وهي أساس العلاقة بينهم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة ألا بالاعتصام بحبل الله أي بدينه وبكتابه وبشرعه فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فمن نعمة, فمن نعمة الله جل وعلا ومنته على عباده أن هداهم للإيمان وجعلهم من الراشدين وجعلهم من بعد أداوة الجاهلية وتفرقها إخوانا في الدين وأعوانا على الخير التنازع والتفارق مفض إلى جهد نعمة الله وتبديل, وتبديل دينه ومعول هدم في بنيان الأمة وسبب لتقويض قوتها وخيريتها التي كتبها الله لها ولذا جاء التحذير القرآني من الخلاف الذي من الخلاف الذي وقع فيه من قبلنا من الأمم فحملهم على التلاعن وسفك الدماء مع مجيء البينات الهاديات المانعات من الوقوع في ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة وإضاءة المال إخوة الإيمان ومن مواعظ القرآن التي وعظ بها الصحابة رضي الله عنهم بعدما كان من نصر الله لهم بدر بعدما كان من نصر الله لهم يوم بدر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين والتفرق في الدين فيه مفاسد عظيمة فهو يقوب الأركان ويهدم البينات وسبب لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذا عهد عهدا فليس مني ولست منه رواه مسلم وقد جاءت تكاليف الشريعة الإسلامية بكل سبب يضمن الائتلاف ويهول دون التنازع والتفرق فشرعت آداء الصلوات الخمس في اليوم والليلة في جماعة بالمساجد والجوامع قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبب و... بسبع, بسبع وعشرين درجة أيها المسلمون والسعي إلى سماع الذكر وآداء صلاة الجمعة واجب يلتقي المسلمون كل أسبوع ويأتي الاجتماع السنوي المهيب في صلاة العيدين وقد فرض الله الحج والحج مؤتمر عظيم يضم جموعا نأتي من كل فج عميق تأم البيت العتيق ليشهدوا منافع لهم وغيرها من الشعائر والإبادات التي تأتي للشد على الروابط والسعي إلى توحيد صفوف الأمة وجمع كلمتها وفي هدي القرآن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وجاء التحذير من الخروج عن الطاعة والمفارقة الجماعة بأشد العبارات وأغلب العقوبات قال صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان أخرجهما مسلم فعلى كل مخلص لدعوته العمل على توحيد صف المسلمين ولا يجعل محاربته للبدع بالبدع بالبدع مثلها وعليكم بالرفق والحكمة قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في العمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أيها المسلمون انظروا إلى رحمة ربكم في أشد المواقف حرجا وخطرا وكن لينا في دعوتك فقيها في دعوتك اقتد برسولك صلى الله عليه وسلم لا لغيره من المنفرين قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أخلص نياتنا وتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد muna ƙara godiya tare da yin godiya irin ta ashukuru gare shi ina mai shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa Allah ya dadin tsira ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka suka kyautata bayan bayanan Allah ya sanya mu cikin su baya ga haka ya ku ƴan uwa masu imani yana daga cikin mafi daukakan siffa na ƴan uwa muminai ukuwa a cikin addinin musulunci ƴan uwantaka a duk lokacin da ka daga ido kaga wani kun yi tarayya a gaban da kuke iya sujjada kuke ruku'u Allahn ku daya manzon ku daya littafin ku daya shine mafi girman yan uwantakan da Allah ya hada wanda yafi kowanne wahala in ba dan musulunci ba ba zai hadu ba idan ka kalli fuskokin mu ka iya tuna cewa mun fito daga sassa mabambanta kabilu mu bambanta yanki daban-daban na duniya amma wannan addini yana iya hada mu waje daya mu yi ibada mai ruku'u iri daya tare da sujjada iri daya malamin mu daya littafin mu daya wannan ba karamin arziki bane babu abin da yafi kamata a bashi kulawa na musamman sama da wannan kana daga shi idan ka kalli al'umma zaka ga ta shiga uku anan din nan wata ila sai ra'ayoyin mu sun bambanta wani ya tuna gabar ita ce gare shi wani ya tuna yamma ita ce gare shi a lokacin da kaga wani abu mai kyau ne tunda ra'ayinka ne wani zai ganshi mummuna a yayin da ka kalli wani abu mummuna kuma wani zai ganshi a wannan gaban shine abu mai kyau saboda aikin hankali kawai za a zama ana aikatawa a duniya madadin abin da shari'an annabi ta tafi ta bari don haka ya ku ‘yan uwa wannan arziki da muke ci kasancewar mu ‘yan uwa na addini ‘yan uwa bisa addini shine mafi girman arziki da kowanne mu ya kamata ya yi tutiya da shi ya yi wa Allah godiya ita ce tushe na alaƙan abin da ke tsakanina da ku tsakanin ku da ni tsakanin mu da sauran ‘yan uwan mu musulmai da suke sassan duniya gaba ɗaya Allah bai yi shiru akan haka ba sai da ya gaya mana in dai mumini ne akwai imani tare da shi to game da ɗan uwansa mumini ‘yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwa akan haka Allah ya faɗa a gaba fa aslihu baina akawaykum duk abin da ka san zai jawo tangarda game da ƴan uwantakan tsakaninka da ɗan uwanka Allah ya ce kai kokarin kyautata shi madadin bata shi kai kokarin kyautata shi madadin bata shi da wannan ne ya ku ƴan uwa musulunci ya zo ne yayi kira wajen haɗin zukata na abin da ya shafi masu imani su haɗu a bisa kalma ɗaya kalman nan na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sifa ce mai girma na wannan al'umma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yana ba mu labari cikin littafinsa ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida annabawan Allah Allah ya kira mabambanta wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce amma duk ƙarshen al'amari da Allah ya tattara su sai ce al'umma ne gaba ɗayanta bai ɗaya akan abu ɗaya take saƙon da Allah ya turo a wannan zamanin shine abin da bayan sun wuce na bayan su Allah ya turo wani annabin tare da jaddada abin da na baya suka wuce a kai idan muka ɗauru akan abin da annabi ya tafi ya bari akan sa ne abin da annabi Musa ya tafi ya bari akan sa ne abin da annabi Ibrahim ya tafi ya bari dukkan annabawan da zaka iya tunawa akan shi suka rayu na mu bi Allah saboda mu tsira ranar gobe kiyama mu gujewa abin da Allah ya hana saboda gujewa azaban Allah da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'annan al'umma da kuke gani al'umma ne guda ɗaya Allah ya ce kuma ni ne ubangijinku don haka ku kiyaye dokokina Allahn da ke wannan zamanin shine Allahn da ya jibinci al'amuran zamanin Annabi Musa da Annabi Ibrahim da muka buga a babin misali da wannan ne ya ku ƴan uwa musulmai Allah tabaraka wa ta'ala yana mai yin umarni da ɗinke bakin duk wata baraka a tsakanin masu imani na mu kama igiya guda ɗaya mu zama bai ɗaya muna jin cewa kamar uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya saboda addinin mu ɗaya manzon mu ɗaya littafin mu ɗaya abun nufi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana kan cewa a haɗuri guda yana magana akan addininsa da littafinsa da kuma shari'arsa faɗinsa Allah tabaraka wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu bayan Allah yayi umarni a haɗu bai ɗaya, abin da ya fara jan kunne kada a samu a cikin mu shine rarrabuwan kayoka abin da Allah ya ambata mana shine wazkuru ni'matallahi alaikum akwai gagarumin ni'imar da Allah ya yi wa wannan al'umman ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ku na yau kun manta ko kuma wanda suke wancan zamanin sun manta Allah sai ya tuna musu ku tuna ni'iman Allah akan ku a yayin nan da kuka zama abokan gaban juna amma Allah da ya tashi arziki na farko da ya muku wannan mummunan gaba ya zama an cire a tsakaninku saboda albarka da alfarma da ni'ima irin na musulunci da rahaman addinin Allah sai zama na musulmai sun zama bai daya wannan yana jin zan ja mutumin da ke garin madina ina mutumin makka a matsayin dan uwana mutumin makka ya kaunaci mutumin madina wa'anda suke tsakanin kabilu mabambanta ba yahude ya shigo cikin quraishawa su haɗu su zama bai daya kamar irin yadda a yau in ka tuna kan cewa wata ila kai ba fulatani ne zaka ga bahaushe kuma ka kaunace shi saboda kun ci arzikin kasancewar me ku din na musulmai ne annabin ku ɗaya littafin ku ɗaya allan ku uwa uba guda ɗaya da wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake shelantawa duniya ku tuna ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala yayi a tsakaninku ta hanyar dinke wannan mummunan baraka akan ku bayan da ajiyar rayuwa kuna dab da fadawa cikin wani rami da zai zama cikin ramin mutane ana bakin gaban halaka ne Allah ya shigo cikin lamarin ya ce ku dawo ku bar hanyar halakan nan ku dawo ga hanyar tsira daga abin da bai tseratar da ku game da fadawa wancan halakan shine ku haɗa kanku banda rigima banda zagin juna banda tsokanan juna ku kaunaci juna ku zama bai ɗaya ku yarda littafin ku ɗaya Allah ku ɗaya annabin ku ɗaya sai ku rayu bisa imani kuma ku gamu da rahaman Allah Allah ya samu gamu da haka yayin da Allah ta'ala ya ce fa anqadhakum minha sai ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wannan bayani ne daga wajen Allah akan ayoyinsa idan muka rike anan shari'a take Allah ya ba mu ikon ɗoruwa bisa shari'a ya ku ƴan uwa masu albarka ashe kenan daga cikin manya daga ni'imomi masu ɗaukaka wanda Allah ya yi wa bayinsa musamman wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shari'a na zaƙin imani kuma ta inda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin bayan mun ɗoru akan abin da muke kai na hanyar tsira mu yi ƙoƙari muna nuni ga wanda bai gane ba ya biyo ta hanyar da muka biyo saboda neman tsira da wannan ne ya ku ƴan uwa mummunan gaba na abin da ya shafi faɗa irin na jahiliya ta inda zaka samu wani kamannin matan wata kabila kawai zai gani sai ayi yakin da za a samu mutum 20 30 50 sun bar duniya Allah ya kawo musulunci aka hana fada aka gwada ƴan uwantakan da ke tsakanin juna irin yadda da kake tuna wace kila in ka zauna inda zamanin jahiliya ne ba za ka yadda wanda ba kabilan ka ba ma ya zauna kusa da kai da Allah ya bar mu karazubi haka muka ci gaba da tafiya a yau to da wannan al'ummar da ta zama mai karancin karatu kuma ta yi nesa da wahayin da Allah kaɗai san irin barna da tafasadin da za a yi haka da wannan ne ya ku ƴan uwa muka zama cikin addini ɗaya muka zama ƴan uwan addini ɗaya kuma ina mai gaya muku cewa muna taimakon alkhairi ne duka bisa bai ɗaya in aka shelanta ana da wani bukata a cikin masallacin nan da sunan ɗaukaka addinin Allah ba mu damu da mutuna kabilanka ba ba mu damu da kamanninka ba matukar zaka kawo gudumawa addinin Allah ya ci gaba kawai sai a karɓa in ba dan addinin ba wataƙila sai an ce daga ina ya fito dan waye dan ina ne waye shi waye asalinsa ba ku ga neman aure ba sai kaga ana maka tone-tone amma an mafi addini ba wanda yake cika damuwa da wannan gaba baka ga siyasa ba kana fitowa yanzu kace kana son kujeran gwamna a garin nan sai in suka dinga maka tone tone sai sun tono asalin kakan ya ganan kawun maman ka ma a can sama wanda kai kanka baka san shi ba to amma akan addini ne nan gaba ɗaya ba wanda ya damu ina na fito na tsaya a gaba gare ku ina kuka fito ni ma ban damu ba in dai ga muku kaulin Allah ga muku kaulin manzon Allah mu haɗu mu yi sallah mu gode wa Allah mu wafe wannan haka shine addinin musulunci ya ku ƴan uwa ashe kenan haɗin kai da kuma yakan abin da ya shafi rarrabuwan kan musulmai yana daga cikin dalili mai karfin da ke tarwatsa addinin Allah idan ya zama da musulmai ba su haɗa kansu ba to za a samu mummunan matsala yana daga cikin dalilin da zai sa ya ruguza abin da duk aka gina annabi yayi ginin alkhairi wa wannan addini shi yasa kowa ya hau cikin addinin ya zauna sai ya samu matsuguni da ta dace da shi ta karɓe shi idan wani yana jin wataƙila kuɗi zai bayar ya tafi aljanna wani sai kaga ya tsaya shi sallah ne hanyar tafiya aljanna ta karɓi kowa kowa yana jin da abin da ta dace da shi amma idan muka yi wasa muka bari kanmu ya rarrabu to ina mai tabbatar muku kan cewa ginin da annabi yayi akan wannan al'umman zai ruguje ba za mu yi fatan haka ba wannan shine kuma sababi mafi girma da yake tarwatsa ƙarfin musulmai akan alkhairin abin da Allah ya rubuta mana akan haka ne saboda gudun kar a tarwatsa abin da annabi ya tafi ya bari da abin da yafi zamowa mafi girman makami a hannunmu mu musulmai jan kunne daga qur'ani ya zo mai karfin gaske akan wannan al'umman kada ta bari wani abu ya shiga tsakanin ta ya raba ta ta inda 'yan uwa masu albarka za ku iya tuna abin da ke baya wanda ba su samu ba na ɗauruwa bisa addinin Allah kenan ya zama na kaga ana zub da jini ana la'antar juna tare da cewa wayancan al'ummomi fa littattafan Allah ya zo musu shiriya ya zo musu an hana su wayannan ayyuka amma ba su fata ba kalli misalin wayanda suka zama ba mu ba daga cikin ahlul kitabi da suka shude kafin mu mu na yau ga jan kunne daga wajen Allah wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat azaban da Allah ya musu alƙawari wa ulaika lahum azabun azim kada ku zama kamar wayanda suka kasance sun rarraba kansu suka samu saɓani a tsakaninsu bayan shiriya ta zo musu an turo musu annabawa sun kakkashe wanda suka kashe an turo musu annabawa sun ƙi bin wanda aka turo musu sun ƙi ɗaukar littafin Allah ya zama musu shiriya sai da aka turo musu shiriyan ma suka ce sami'na wa asaina mun ji mun ƙi ba za mu bi abin da Qur'anin ya zo da shi ba akan haka suka zama saɓani ya zama ya shiga tsakaninsu in ka gansu za ka ɗauka wuri guda suke amma kansu a rarrabe yake لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة sai da wahayin yago daga wurin Allah sai suka rarrabu da suna kan abu daya to kada ku zama kaman su inji Allah ku na yau al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan littafi da bayani da annabin yazo yayi bayanin ku hada kanku idan kuka bari kuka rarrabu abin da ya same su da alƙawarin Allah wa ulaika lahum azabun azim suna da gagarumin azaba a wajen Allah zai iya samun wannan al'umma Allah ya tsare hadisi ya fito daga wajen imamu muslim hadisin da aka karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yardar muku da wasu ababe guda uku yana mai kyamata muku aikata wasu abubuwa guda uku gagarumin abin da Allah ya yardar mu wannan al'umma ta doro bisa shi na farko shine a bautawa Allah kada a hada Allah da kowa al'amarin shirka a sallame shi a cikin wannan al'umma abu na biyu ku yi kokarin dinke barakan da take tsakaninku ku rike igiyan nan kwaya ɗaya ta musulunci in an gan ku bai daya sunan ku musulmai ku dauru akan wannan wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin annabi ibrahim da yago duk almajiransa da tsatsansa da zuri'ansa da annabawan da suka fito a jikinsa duk sunan su bai daya sunan su musulmai a matakin farko sai dai in an shiga cikin su sai a samu daki daki ne wani ya tafi da awan a bar bid'a wani ya tafi da awan a kama sunna wani ya tafi da awan a taimakawa marayu wani ya koma da awan a taimakawa wayanda suka zama zaurawa kowa da da'awan sa amma dai uwa uban makarantar da ya hada mu wuri guda bisa karantarwan annabi Ibrahim da abinda Allah ya ce wattabi millata Ibrahim hanifa kai manzon Allah kai ma kai koyi da shi shine mu hade kanmu sunan mu musulmai wannan shine abinda musulunci ya sani akan mu Allah ya taimake mu bisa haɗa kanmu ya ku ƴan uwa masu albarka annabi yake cewa dan haka mataki na biyu cikin wannan hadisi da Allah ya yarda muku ku aikata ku haɗe barakan da take tsakanin ku kar ku rarrabu abu na uku annabi yake cewa ku zama masu yin nasiha da tausasa kalmomi da suka dace ga wanda suka jibinci al'amura a cikin ku limamin ku ne kuka ga ya kuskure ku faɗa masa kalma mai daɗi wajen ya gyara abin da ya bata wataƙila shugaba ne a local government ɗinku kuka ga ya saka wani abu wawura akan dukiyanku ku ja shi gefe ku haɗa shi da dattawa su masa faɗa wannan dukiyan zai zama maka nadama ko mun barka da shi ko ka ci ka tattara duka ka, ka tara wurinka in aka ce ka sauka zaka zama Allah sarki a masa irin wannan karatun a ɓoye ya gane illan abin da ke yi inda na sama da shi suna kiran shi a ɓoye suna masa da'awan da ya dace zai gyara wani abun ma ba ku san dalilin da ya sa ya gyara ba amma abin da annabi yayi umarni kenan guda uku yace Allah kuma yana kin ku aikata abubuwa guda uku maganan farko kila wakala ai an ce an ce an ce wa yace in ka ce an an an an sai ka samu hadisin ya bata a hanya isnadin sa bai da asali mutum yana bude social media ya ga karatu shikenan sai ya muku posting ya tura wa dubu biyar din da suke cikin abin da ya shafi group ɗinsa kowa ya gani bai damu da sahihancin maganan ba ta inganta ko bata inganta ba daga ina ta fito bai damu ba wani barna za ta haifar bai damu ba alkhairi ne ko sharri shi dai kawai ya yayata damuwansa ya kalli ƙasa ya ga adadin followers ya ga likes ɗin da ya samu ko da barna ne ko da fasadi ne wannan al'umman abin da annabi ya hana mu kila wa kala eh naji an ce kowa ya ɗauka ya rika isarwa maganan farko kenan wa kasratu su'al abu na biyu yawaitan abin da ya shafi tambayoyi annabi ya gaya mana abin da ya halakar da al'ummomin da suka wuce kafin mu yawan tambaya an ce banu isra'ila ku yanka saniya suka ce saniyan wace iri mace ko namiji aka faɗa musu macen ma yaya take budurwa ko yarinya ko kuma tsohuwa aka ce yarinya kamanninta launinta kaga wannan tambayin shi wahalar da su da an ce kai ku yanka saniya kuka tsaya anan kuka tashi kuka tattara kolin ku kuka yankan saniyan nan da bukata ta biya da haka yawan tambayoyi yana daga abin da ya halakar da al'ummomi da suka wuce kafin mu kar mu zama masu yawan matsawa akan tambaya in an ce maka Allah na sama karka ce ya kaifiyan yake sun mastawa alal arshi ya daidaita akan al'arshin duk wannan abun ba naka bane kawai in an faɗa ka tsaya akan abin da ya zama na abin da aka baka kenan ko a gaban malamin ka ne in yana karatu ya ce maka alifun ba'un shine karatun ka yau ka tashi akai ai bai dauke ka jaki ba ya san waye kai in ya ga gobe ka zo ka iya alifun ba'un in ya ci maka to jibi ta'un sa'un jimun ha'un kaga yayi hudu karka ce a ƙara malam nan iya sama da haka to wannan shine ladabin daukan karatu za a baka gurgurdan har a gane me isar da karatun yanzu ya baka gurgurdan abin da kwakwalwanka zai iya in ya daura a sama da wannan karatun ba naka bane ta iya wani baya ma ya ruguje to wannan shine ma'aunin da yafi dacewa hatta a wajen malaman mu su saka a yau wajen ma'aunin masu sauraron su akwai wanda ko huruful hijaiya bai iya ba sai ka koro masa wani hadisin da yake magana akan tauhidi tauhidin ma ka tafi can ciki ka karanta masa to babu abin da zaka sashi sai ɗaya muwa kuma in ya tashi kawai zai je yana musu akan ai an ce kaza an ce an can waye ce kawai an ce malamin sa ya ce ina hadisin ba zai iya gwadawa ba ai musun awa ɗaya awa biyu da shi saboda kawai ya ji sakon ya yarda da kai ya karba kawai ya je ya yi aiki da shi Allah ya ba mu ikon gyarawa dan haka ya ku ƴan uwa abinda annabi yayi magana na ƙarshe a wannan hadisin Allah na kyamatan mu aikata shine tozarta dukiya Allah ya baka kuɗi ka kashe shi ta hanyar da bai kamata ba cikin gidanka ne wataƙila sai a kawo ka so ƴar doli ka kawo yaranka ta ce wai kawai wannan doli ne an siyo ta dubu ashirin dubu talatin kawai a saya masa keken roba wataƙila ya hau na naira dubu hamsin dubu ɗari ko wani abu mai kama da haka alhali makwabcinka yana neman abin da bai ci akwai abin da ya fi shi muhimmanci wanda in ka saya masa zai mishi amfani akan dukiyanka cikin gida ba a yadda ka kashe ta hanyar da kaga dama ba shi yasa a cikin gidan Allah ya ce in dai bawana ne daga cikin bayina na masu rahama idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama in ya tashi kashewa babu almubazzaranci babu koro yana bada gurgudan abin da ake bukata ne dan haka in ka shigo kaga an bar kwano daya extra sai ka ce kudan rabi me ya jawo wannan extra kwanan yazo na babu gaira balle dalili amma a bakan ma Allah ne ya baka yana cewa karka warakanta dan akwai wanda bamu bashi ba yana da bukata to balle kuma wanda aka ce an dauki hakkin al'umma an danka a hannunsa in ya kashe ta hanyar da ba shi suke bukata ba to annabi ya hana cikin ababai guda uku da ya ambata a wannan hadisi ya ku yan uwa masu imani yana daga cikin wa'azin da Allah ta'ala yayi mai girma wa sahabban annabi da suka ci agajin kasancewa a filin badar bayan nasara abinda Allah ya saukar gare su wahayin farko wa aqi'ullaha wa rasulahu ku yi wa Allah da manzansa biyayya wala tanaza'u babu wani abu jayayya a tsakaninku fa tafsalu wa tadhhabu rihukum za ku watse karfin ku a neme shi a idan duniya a rasa in a yau Allah ya ga dama ku ɗan ɗari uku kun iya yakan sama da dubu kuma kuka yi galaba a kansu saboda Allah ya mai da ku kaɗan kun zama masu yawa a idan kafirai ne musu da jayayya akan abin da bai zama ya taka kara ya karya ba sai ku watse a idan duniya ku watse a ba idan abokan gaba su rika muku kallon ku uku ne mu uku ne ba abin da kuka iya mana madadin wataƙila da in ku uku ne suna ganin sai mun taru mu goma sha uku tukunna mu iya tunkaran ku daga abin da ke tarwatsa karfin musulmai akwai yawan jayayya da musayya musamman akan abin da ba zai haifar da alkhairi ba ba an ce in an ga kuskure kar a gyara ba amma wurin gyarawan sai Allah ya ce tanazu' shine aka hana ja in ja ka faɗa in ja ka ja in ja musulmi ma da ba ɗan uwanka ba cikin addinin Allah sai da aka gaya maka wanda kirista ne wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kar ka yi musu da shi sai akan abin da ka san akwai riba akwai wani hadafi na musamman tukunna ka kan iya tambayansa Allah ya sa mu gyara da wannan ne ya ku ƴan uwa yake da girma idan mutum musulmi ya fahimci haka babu musu tsakanin shi da ɗan uwansa musulmi sai akan abin da ya ga akwai maslaha a ciki rarrabuwan kai cikin addini barna ce mafi girma da za ta tarwatsa wannan addini namu da muke tutiya da shi yana daga cikin abin da ke ruguza rukunin abin da muka tsaya a kai ganshikin abin da ya rike mu idan muka yi kuskure ya ruguje ta hanyar yin musayya tsakanin mu za mu nemi addinin mu rasa wannan ya ku ƴan uwa sababi ne musayya yakan jawo bara'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi gabar kai yamma ku rabu da shi a kiyama idan ka zama mai yawan musu a tsakanin ƴan uwanka musulmai musamman akan abin da bai dace ba innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay Allah na gaya wa manzon Allah lalle wanda suka rarraba addinin su nan a tsakanin su suna jin su musulmai ne amma wannan yayi nan wannan yayi nan sun gagara hada kansu lasta minhum fi shay ba ruwanka da su fita sha'anin su innama amruhum ila Allah ka bari su dawo wurin mu tukunna zaka ga yadda zamu yi da su zamu ba su labarin irin barna da fasadin abin da suka aikata ake gaya wa manzan Allah kenan za a je gaba ga Allah ga manzan Allah ana cewa ya fita sha'anin ka yanzu kif din ya tsallaka kan annabi ya tafi wajen Allah saboda kayi ta wani abu rarraba abin da ya shafi addinin abin da annabi yayi ta kokari ya wahala wajen hada kanmu da wannan ya ku ƴan uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari a wani hadisin sa yace cikin al'ummata duk wanda ya zare kansa daga cikin su bayan da yana cikin su ya zama na kawai ya ɗauki takobi kawai yana bin kan mai uwa da wabi bai damu da mai imani ko kuma wanda ya zama fajiri ba kawai yana saran kansu kawai yana duka yana jifan kalmomi maganan farko kenan magana na biyu ce kuma sannan an ɗaura masa alkawari da amana a hannunsa bai damu ya cika alkawarin mai alkawari ba magana na uku abinda annabi ya faɗa shine mai tsoratarwa yace ba ni ba shi ba shi ba ni sun raba garu da gari da annabi maganan farko ita ce muhallin shahid duk wanda cikin al'umman annabi ya ware kansa ya ɗauki wani abu na makami ko ta kalmomi ko kuma ta aiki yana dukan kan mai uwa da wabi kowa ma fitsararre ne mutumin banza ne yana kuɗin goro to wannan abin da yake yi bai damu da muminin da ke cikin can gefen ba shi saboda ya ware ya dawo wani gefe guda duk wanda ke can kawai mutumin banza ne annabi ya ce ba shi ba ni duk irin yadda kace gani in ka koma gefe kace alhamdulillah Allah muna ƙara maka godiya Allah ka sa mu zama ahlus sunna Allah ka samu na cikin su in ka tsaya kace sunna kaga wani a cikin layin yan bid'a ba mamaki karatu ne ba a masa bai fito daga can ba ka ga ya masa karatun da zai fito daga can din ya dawo nan kar ka koma kai kudin goro kace duk yan can kawai shikenan wuta baka da riba a ciki wanda ke wajen musuluncin ma an ce ka ga ya masa kalmomi masu dadi ya shigo Allah ya san Fir'auna ba dai imani ba amma yace Annabi Musa sai ka masa wa'azi in ka je ma shar'i daga wuri na ni da na tura ka fa qula lahu qawlan layyina a zamanin yanzu babu Fir'auna babu wanda iya shegensa ta kai na fir'auna don haka duk irin yadda mutum ya bata kuke ganin ya ruguza in an tashi gaya masa faƙula lahu ƙaular layyina la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha riba da alkhairin da ke cikin da'awa shine in ka faɗa abi ba ka faɗa ka tozarta mutum ka walakanta shi bai iya ba bai sani ba jahili ne kaza dan bid'a ne dan kaza wala baka da riba a cikin haka amma ka gaya masa na farko tukunna kai irin na annabin Allah annabi Nuhu bi shi gefe ka gaya masa a sirrance wani ka zannan ina ganin kamar akwai kuskure a gyara in ya ki ɗauka to ka fito ka yi publicizing ka gaya wa duniya na gaya masa kazan nan da yanzu nake faɗa bai gyara ba ne gudun kada almajiran da suka ji daga wajensa su yi tarayya kan ɓata shi yasa ni ma na fito na yi publicizing zai fiye maka alheri shi ya faɗi barnan ka gyara masa a ɓoye ba wanda ya sani tsakaninka da Allah ladan ka cikakke sannan shi inda ya faɗi barnan kuma zai iya dawa ya roye na janye daga abin da na faɗa a jiyar rayuwa saboda wani abu na alkhairin da wani ya gyara mun ko bai ambaci sunanka ba ladan ka ya tabbata a wurin Allah da wannan ya ku ƴan uwa masu albarka don Allah duk lokacin da kaga dan uwanka yana yin wani abu kuskure karka masa shiru kawai ka auna matsayinka ya kai ka gaya masa dattijo ne baka cikin dattawan anguwa karka faɗa masa samu wani dattijo daga cikin wanda ka yarda da su limaman anguwanku da Allah inda hali ayi mawa ne an kararwa da faɗakarwa wataƙila cikin abin da ke yi akwai kuskure ya gyara in baka iya pointing ɗinsa ba samu liman cikin masallatan da suke bin ka sallah akwai mai nau'in ɗabi'a irin kaza wanda na gane kan cewa halaka ne kuma liman haka ne liman ya ce maka haka ne to dan Allah ya dace a faɗakar ba tare da na gaya maka waye ba ba mamaki cikin da'awanka zai iya gyarawa in an masa kai aka, aka gyara ta sanadinka ne alkhairin naka ne abinda liman ya isar ladan duka kun yi tarayya bisa shi riban mu a matsayin mu na musulmai kullun in kai da'awa abinda ka faɗa din ya jawo wani ya gyara ko kuma ya ƙara tunzura shi akan barnansa ya fa ishe mu ishara ku yi haƙuri in ina buga mana irin wannan misalin a da in ka kalli yan maulidi da suke yi ana cewa kaza ana kaza ana kaza ana kaza abin da suke yi wataƙila gravity munin abin bai wuce haka ba da aka ƙi gaya musu kalmomi mai daɗi suka gane akwai tsokana akwai wani abu tsangwama a ciki da suka tashi ɓata abun sai suka ɓata shi da su kansu sun san barna ne amma suna yi su ɓata muku rai ne sai sun zo gaban ku da su muku wani irin rawa su bata muku rai yarinya ta cire tsarecin ta tai abin da ta ga dama saboda ta fusata haka yanzu ba ta ma kallon annabi ko shari'an annabi damuwan ta kai kai fishi ranka ya baci tunda ka gaya mata kalmomin da ya dace to dan haka an kaga mutum akan kuskure ka bi shi sannu a hankali fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha dole mu zama kamar yanda siffan annabawa ya zama kada malaman mu su zama bai daya kowa ya tashi kai kalmomin sa masu kaushi akan yan uwansa cikin annabawan Allah akwai khatibul anbiya irin annabi shu'aibu duk kalmomin da ake gaya masa na kunci na walakanci na tobattawa sai yayi shiru sai ya mai da ansa mai taushi ga wanda suka faɗa masa a haka ya ja wanda ya ja akwai irin su annabi Musa da ba sa barin cas ana taba su sai su yi harbi inda ka san kunama da haka cikin masu da'awa in ka kalla in ka cire annabi Musa ba za ka samu mai kalmanni irin na da'awarsa ba mafi yawa annabawan Allah suna magana ne da'awan cikin tausasawa da lallami da jan hankali har sai an gane gaskiya shine riban abin da suka zo da shi Allah yake ga wa annabi fa walau kunta faddan ghalibal qalbi lam faddu min hawlik inda ka kama fada wuta wanda yayi kaza dan kaza ne wanda yayi kaza kaza Allah yake da ba su zama suna jikinka ba da duk sun watse amma rahaman Allah ne ka ga yawa mutun ya gane kuma ya dauka ba wayanka bane ba dabaranka bane innaka la tahdi man ahbabta ai in dai jawabi ne na abi gaskiya ya kamata a ji daga bakin annabi in ya faɗa kuma babu sama da nashi amma ya faɗa wasu sun mutu arna a zamanin sa saboda kayan Allah ne da haka kai ma ne yau tsaban karatu da dalilai ba zai sa wani ya fito daga cikin bata ba ka dogara ga Allah ka fake Allah ka sa alkhairi cikin kalmomi na in na faɗa su gane a yayin da kake faɗa da tausasawa da mutuntawa sai ka samu wataƙila wani ma ya fita ma bai ba da notice a can ba kawai dai ka ganshi anan inda kacan kake fatan yabo sai ya shigo cikin sauki kuma ya mutunta kai mutunta abin da kake kai Allah ya samu gyara da wannan ne ya ku ƴan uwa za mu iya fahimtar yadda addini yake kokarin haɗa kanmu yanzu ba gashi mun haɗa masallaci ba abin da na gaya mana kabilu ne mabambanta ilimin mu da bambanci mustawan mu shekaru mu duka da bambanci amma Allah ya haɗa mu a wuri guda yaro ba zai shigo sahun gaba yanzu mu kore shi ba ga yaran yanzu a gaba ga dattawan a baya amma ba za ka ce da ka cire shi ba Allah ne ya bada wannan hurumin don ku haɗa kanku wuri guda wanda ya kyamaci masallacin ka ma yace dan kaza ne dan kaza ne ba dan zo masallacin ka ba sai Allah ya ce to in aka musu salawati ba ku haɗu ba ku zo juma'a sai dai kun haɗu kana zaman yabu dan duka yake ce duka ahlus sunna ne akwai wanda ya ware na da wata aqida da ba irin namu ba amma dai yau sallah ta kama shi sai yayi a wurin mu in ka ki a wannan juma'an ma in Allah ya da aikin haji dai hada mu a gaba eh sai mun haɗu a ɗaki ɗaya muna labbaika Allahumma labbaika da dan kaza da dan kaza da dan kaza Allah sai ya hada ku wuri daya kuma baka isa ka canja wani rukuni daga aikin hajjin ba in ana dawafi kafa bakwai baka isa kai shi daga ce ni saboda ni dan kaza bane in koma gefe saboda Allah ya hukunta ku hada kanku shine hikiman addinin ku zama bai daya Allah ya samu gane haka ya ku ƴan uwa masu albarka yana daga cikin shirin abinda alqur'ani ya gode shi fadin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu ulil amri minkum muhalli shahid fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah Allah ya san za a samu sabani za a samu gagarin fahimta a tsakaninku Allah ya ce in haka ya faru a tsakaninku in dai da imani Allah ya ce to kuma da al'amarin zuwa ga ma'aunin littafin Allah Qur'ani ya ba ku ansa ni na gane gabar anan ne wani kuma ya fahimci gabar maso yamma ne ko gabar maso kudu ko maso arewa sai a ce to me littafin Allah ya ce in Qur'ani ya tsaya yayi magana to sai ku duk haɗu ku tattara kowa ya koma kan Qur'ani sai a zo na lafiya wa maktalatum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah da haka in ya faɗa ba a gane bai ku tutsiye shi guda mana wurin waye ce tare da fahimtar wa kake sai ce wani wani wani wani da dalili eh mun babu da abin da zamu warware sai ai tarayya da abin da ke kai sai a ce Allah san baraka sai ku zauna lafiya baka tsangwami addinin Allah ba balle ka shiga auka gaban Allah da haka ya ku ƴan uwa wannan kaulin Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ana mayar da hukunci ne zuwa ga Allah da manzansa ba a kira na uku ba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar gobe kiyama zalika khair Allah ya ce wannan shine alkhairi wallahi wa ahsanu ta'wila anan ne ba a kwana in dai an hau maganar annabi to sadaka Allahu al-azim kai maza ka sauka da ra'ayinka saboda yanzu da na annabi gaba da naka balle uha uba ya kira maka ayan qur'ani a ce ga abin da ayan yake nufi ya ci karo da abin da yake ra'ayinka sallami naka ka koma kan alqur'ani dan ka kubuta a gaban Allah Allah ya sa mu gane da wannan ne ya ku ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari cikin hadisinsa ya ce duk wanda ya fita cikin wannan addini na musulunci ya zama ya raba kansa da 'yan uwansa musulmai wallahi ya kuma ya mutu akan wannan ra'ayi ya yi mutuwa irin mutuwan jahiliya ko da ya yi sallan shekara kaza kawai ka fita a cikin musulmai kawai kuma ka koma kana ƙoƙarin sai ka ware kanka naka daban da nasu kuma ka mutu irin wannan to mutuwan jahiliya kai ba magana na bane maganan annabi ne sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa akwai wata fitina a ƙarshen zamani da za ta zama silsila tana zuwa tana maimaita kanta wannan ya goye wuce wannan ya goye wuce fitintunu za su yawaita a ƙarshen al'amari annabi ya ce ku kai hankalinku duk wanda kuka gane burinsa ya raba kanku ne bayan kanku a haɗe annabi ya ce fadribuhu bisayf ku cire takobi ku sare kansa duk tausayi irin na annabi ya ce ku cire kansa wanda ya shigo cikin ku zai raba haɗuwanku ka'inan mankana annabi ya ce kuma ko dan gidan waye babu girma akan duk wanda ya tsaya gaban ka yana neman ya raba kanka da ƴan uwanka musulmai ya tara maka gungun wasu mutum miliyan ya ce maka duk ƴan wuta kaulan wahidan kawai faɗi magana ce duk ƴan wuta babu tankade da reraya malam duk inda shinkafa ta lalace fa in aka zo aka dan yi tangare da reraya sai an samu koda loma ɗaya ne mai kyau a ciki dan haka in ka zo ka hawo wani tudu anan ka kalli wasu tudu gungun mabarnata ne a can ka tsammata ba mamaki akwai wani wali kwaya daya ko mutumin kirki kwaya daya a can karka musu kudin goro ba mamaki Allah ya ajiye shiryan sa ma sai ya je die minute tsakanin shi da mutuwa bai fita ku daya ba sai ya gyara kai kuma Allah ya ajiye maka bata ba mamaki sai ka je karshe sai ka bata sai ka halaka dan haka baka cewa wani dan kaza ne wani kaza ne ka faɗi kalmomi munana a kansa ba tare da ka sa rariya wa bakinka ba Allah ya ba mu ikon gyarawa duka hadisan da muka karanta Imam Muslim ya fitar a takeice ya ku ƴan uwa kira ne ga duk wanda ya tashi zai yi da'awa ba lalle malami ba aikin da'awa yana kan duk wani musulmi yayi don Allah da'awanka ya zama niyyanka burinka wallahi baka da wani abu in ba Allah ba bukatanka in ka faɗa su gane su gyara babban burin abin da kake kai kuma kar kai fatan wai dan ka faɗa a samu rarrabuwan kai bukatanka in ka faɗa a samu haɗuwan kai ya zama shine hadafinka number one kada ya zama faɗan mu game da kallon cewa wasu sun zama yan bid'a wasu sun zama yan shirka wasu sun zama yan kaza ya zama na kuma mu muna daukan makamin bid'an muna yatsan su da shi in ka tashi da awan akwai inda annabin fa yayi akwai gaban ma da aka tsangwame annabin ma barin wurin yayi ya bar musu garin ma gaba daya ya tashi yayi hijira ya fita amma daga baya da aka zo gaban da ya kamata yanzu su dauki da awan sai Allah ya turo shi sai kuma aka zo aka karba ko yaki annabi dai je mu wanda suka ki karban musulunci sai an tura musu tawagan wa'azi a matakin farko ko bi Allah mu rabu da ku ba kai daga takobi ake ana sara kan kowa ba in ku haka da awan annabi ta zama to min babi aula mu almajiran sa mu dabi'antu da ganin girman duk wanda yace shi musulmi ne ko ya ka ga batansa ya bayyana maka ba mamaki karatun ne bai samu ba ko ba a gaya masa ta harshen da ya kamata ba zai iya gyarawa a daidai wannan gaba ina mai buga muku wannan misali wani dan uwana ne kuma makwabci na wani malami yace mun ban kyamace su ba wasu gungun garadda ne mahaddata alqur'anin gaskiya da gaskiya ba wanda yake ce ba su haddace ba amma da ke shi gardi yafi ba da karfi a zallan karatun alqur'ani bai san labarin hadisi da fiqh da waye da waye ba barna a wajen sa ba ta zama mai wahala da haka yace ina bin su sallah da haka idan da sallah sai ɗaya limamin ya juyo a cikin su sai yace to ayi salatin annabi goma goma sai yace sai suka kula suka gani ba na yi a kawo kaza kaza kafa kaza suka kula suka gaba na yi har mai liman ya gama faɗan addu'o'insa aka shafa ya ce ni ba gana shafa ba bayan na gama nawa sai wani daga cikin sai ah Allah shi gafarta malam kai kuma mun gama na ta addu'a kai hannunka a ƙasa kai kuma baka ma yi addu'an tare da mu ba yace ai ku kwaɗayin annabi kuke da shi a zuciyanku kuka kirkira masa wannan aikin bayan sallan farilla ni kuma abin da nake yi saboda kaunan annabin aikin da ya sa ni ne bayan an idar da sallah nake yi sai naga ba dan sake nawa da shi ya sa ni in kama nako ba yace ah da wani abin da karatun da annabi ya koyar bayan sallah yace gashi nan astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zaz ita wannan shine karatun annabi bai ce a karanta istighfari kafa kaza a kawo liman na faɗa ma mu suna ansawa yace he naga ba dan biye muku ba dan ba ku kai annabi matsayi a guri na bai ce ko da wasa sai shi dan haka na kama na annabin ne nayi madadin naku da na gama nawa na annabin ba ku gama naku ba da nayi tarayya da ku kun ce masallacin ku daban angon ku daban duk wanda ke ci- har ba angoni ana bambantawa yanzu in ka shiga angon aka maka yan kaza ne a iya nan in ba ku shiga cikin su ba wallahi ba ran da za su gyara kuma da su aiki guda goma bayan su goma ne su zama su goma sha biyar su ashirin da biyar suna tripling ku suka ninka yawan su in suka bude masallaci ba kai saka ce ba na juma'a bane za su sa speaker su faɗi ra'ayinsu kuma ku da bakin da za ku sa baki ku ce ba haka bane amma ku haɗu wuri ɗayan nan ana cewa ba hakan bane ba hakan bane ba hakan bane ana dan kai har ka samu wani shakka ko bai bari ba dai rika jin to yanzu ba abin da nan fito fili ne ina yi ba amma an sake da'awa shi yasa wallahi al'umma ta shiga uku daga ƙarshe ina gaya mana mu kalli irin tausayi irin na Allah tabaraka wa ta'ala a gaban da tafi kowanne hatsari in an je yaƙi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al adbar in aka yi gaba da gaba da kafirai an- Allah ya ce kada wani ya gudu ba a gudu a bada baya in an kashe ka an kashe arne a lokacin da aka yi yakin uhudu an samu gagari ne ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi cikin wanda suka gudu a ranar uhudu yana daga cikinsu ban cika son kiran sunansa ba kuma ku yaƙuri barin kira sunan ba mai kwaɗayi ya je ya bincike matsayin shi yana nan a guri na bana fata in faɗa ne balle wani ya ji matsayin wannan sahabin ya sauka a wajensa amma yana daga cikin sahabban da suka gudu a a wurin uhudu an yi kwana uku ana gubzawa a yayin da ya ga an gama da musulmai kamar karfin su ya kare mutum dubu uku akan mutum ɗari bakwai kuma aka yi yakin kwana uku ka san musulman ma ai sun yi resisting amma a duk da haka daga ƙarshen al'amari sai ya gane cewa duk shil ɗin da aka sawa annabi fa ya ƙare mutum goma sun je sun ƙare mutum biyu sun je sun ƙare mutum ɗaya ya ƙare an tinkari annabin ma an masa rauni wasu daga cikin abin da suka yi saura sai suka gudu amma kun san abin da Allah ya musu cewa yayi innal ladina tawallaw minkum wanda suka gudu cikin ku a wannan ranan yawmal taqal jam'ani ranan da aka hadu wayannan al'umma abokan gaba suka hadu da mutanen kirki sahabban annabi wajen yaki guduwan da suka yi Allah sai ya ba su excuse yace inna mastazallahumush shaytan bi ba'd ma kasabu shedan ne ya dan sa musu salmando suka zame na sashin wani abin da suka aikata Allah ya san su suna da alheri jiyar rayuwa Allah ya daga musu kafa abinda Allah ya faɗa a gaba shine mai alkhairi yace wala qad afa Allahu anhum ni mahalicin su Allah Allah yace na yafi inna Allaha ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma akwai tausayi akan al'amarin Allah inda Allah ya dauko idza laqitumul ladina kafaru zahafan da sun zama arna sun gudu ranan ranan yaki amma Allah ya karbi tuban su yace aikin shedan ne wannan abin da suka yi shi yasa mu kalli kalmomin sahabban annabi idan suka ji wani dan uwansu ya faɗi kalma akan dan uwansa ko akan wani hadisi sabanin abin da suke kai in sun tashi mai da martani sukan ce Allah ya gafarta mu wani amma dai shi ma ya san abu kazan nan ba kaza yake nufi ba abinda annabi yake nufi kaza ne ya za a fara maka da roƙon gafara a ce Allah ya gafarta maka kuma a faɗi kuskurenka har ka zo ka yi faɗa daga baya an an maka irin wannan matashiyan ba za ka ji ranka ya ɓaci ba don Allah wannan ta zama sunnar rayuwa a kowane gaba duk fasadi da barnan mutum karka zo kullun ka fara baka da kaza baka da kirki baka da arziki marowaci ne kai kai karka fara masa da haka in mata ce cikin gida ta maka musgunawan walakanci kalmomin ta babu dadi in ta ga dama ta zagi babanka ba Allah ya sauke in ka tashi wancan alheri ya hada ne dake kina da alheri da dai ba haka halin ki yake ba na miki zaton alheri na doka zamu rayu a duniya mu ji har aljanna amma na gane yanzu kina da maki canja daga abin da na sanki akan haka naji baran iya ba in dai kika tafi bai bai irin yanda yanzu ni kuma nake tafiya gaba na gadi aljanna na tinkara kika nemi duniya to zamu raba gari dan haka daga nan zaka yi saurin canjawa ta ji an yaba ta an yi tsammanin alheri a wurin ta aka ga akasin haka amma an ka hau kan mutum yayi kuskure kai kace kuskuren shi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wallahi ba zai gyara ba shedan ne zai shigo cikin wannan gaban innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu daga ƙarshe ina gaya muku akan wannan sahabin da aka soke wannan ayan ya fita daga cikin wannan zargin sai da Abdurrahman bin Auf yace ni kace gaya wa kaza wata rana sa'in sa ya hada su yace ni Abdurrahman dan Auf na halacci yakin Badar dan haka ina daga cikin wanda Allah yace mu aikata abin da muka ga dama mu ƴan aljanna ne wani kace gaya wa kaza yace kai kuma lokacin da aka yi yakin Badar baka nan lokacin da aka yi Hudaybiya sulhu baka nan lokacin da aka yi yakin Uhudu kana daga cikin wanda kuka gudu bai yi fada ba ya shi ni za ka gaya wa shi ma aka dunkule ko ya faɗi kalmomi na ba ɗai ko marasa daɗi a kansa bai yi haka ba sahabin annabi ne malaminsa annabi karatun da ya sha daga mu ɗan da fi ko ne albarka da ya tashi mai da ansa sai ya ce haka ne amma ka sani na gagara samun zarafin halattan yakin badar saboda aure da nake da shi na 'yar annabi ba ta da lafiya annabi ya daga mun kafa in kai ta wurin mai magani yace lokacin da aka yi sulhu na hudaybiya kuma da ya zama bana nan yace annabi ne ya aike ni da wasiƙa in kai wa mutanen makka ku kuma kuna hanya yace kuma yakin da kake tuhuman cewa wata ila na gudu abun mai sauki Allah ta'ala daga ƙarshe mai kayan ya ce walaqad afallahu anhum mu da muka yi hakan Allah ya yafe mana to sai me ba shi kenan ba dan haka nan tsangwame ka ba faɗa kake yi ba an eh da ka mai da hankalinka kai ma ka kawo dalilin da wataƙila ko bai wanke laifinka ɗari bisa ɗari ba to dai sama maka sassauci mai faɗan ma ba zai ci gaba da faɗan munanan kalmomi a kanka ba Allah ka Allah ya haɗa mu bisa imani wannan haɗuwa da muka yi Allah ya sa har na jannatul firdausi duk waɗanda ya zama na suna kan abin da kuskure ne Allah ya ganar da su su gyara mu da muke ganin kamar mun hau tudun mun tsira Allah ya sa mun tabbata akan tudun mun tsira Allah muke roƙo ya sa hakan ya zama mana haske duniya da lahira Allah ya haɗa kan musulunci da musulmai Allah ya wa kowa albarka ya biya mana bukatunmu na alkhairi qumu ila salatikum yarhamukumullah